ga watan biyu watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan goma a Gregorian kalanda 2020 wannan shine kasar ɗinmu na shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha تعليف فضيلة الشيخ محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun fara muƙaddima ta biyu na wannan ainihin wato littafi wanda daga cikin tamalan ya tazarce ya wuce zuwa ga sauran abubuwa da yake tattaunawa dangane da wannan kalma wacce take mai muhimmanci ta kalimatu la ilaha illallah kafin nan ina sanar da kwamanda da sauran mukarrabe cewa ɗazu akwai wanda tamun text kan cewa su na masallacin nan kwata-kwata ba ta yi yawwa to so da haka mata sai ku yi haƙuri an cire speaker ku ne za a gyara yawwa to ban sani ba maza ne za su matso matan su masu higo ko ya za a yi yana kai musu to masha Allah to Allah ya mana muwafaka a mun tsaya inda malin yake cewa wal jami'u lahu kalimatun a khafifatul lafzi wasi'atul ma'ana jalilatul qadri wato abin da ke tattaro kalmar tauhidi da kuma kalmar kadaita Allah da ibada wata kalma ce khafifatul lafzi wajen furci da lafazi ba ta da wani wahala tana da sauƙi wajen furtawa amma kuma wasi'atul ma'ana tana da faɗin ma'ana idan za a yi fashin baki a kanta in za a yi jawabin me ke ƙunshe a cikinta to lalle lalle kuwa za a sha jawabai ina fata an fahimta sannan kuma jalilatul qadri mai girman iko mai girman daraja kalma ce wadda girmanta ya kai inda ya kai domin duk kalmar da aka ce idan ka furta ta a ƙarshen rayuwarka za ka tafi aljanna ai maganar ta ƙare ba kalmar da ta kai ta aiko saboda annabi ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da khalal janna kalmar da aka ce farkon ilimin da za ka fara yi ka fara ilimi a kanta fa'alam annahu لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات haka ne ko ba haka ba kalmar da aka ce idan zaka fara karatu da karatun ilimin ta zaka fara fa'alam Allah ya ce ka sani annahu la ilaha illa Allah cewa babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai me sai Allah sannan wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zunubanka walil mu'minina wal mu'minat na fata an fahimta to wannan yana nuna mana kalmar jalilatul qadri ne wato tana da girman iko tana da girman daraja tana da fadin ma'ana amma fa ga ta a baki mai saukin fada yanzu nan sai ka maimaita sau ɗari a cikin minti biyar haka ne ko ba haka ba ga ta da saukin furuci amma kuma ga ta da girman iko ga ta da fadin ma'ana to shi ne yake cewa wahiya la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah kalimatu shahada farko dai wannan ita ce kalmar shahada wa miftahu dari sa'ada kuma ita ce mabudi kiɗin gidan rabon duniya da lahira shine aljanna domin duk rabon da ka samu a duniya idan kyama ta tashi baka rabautu da aljanna ba rabon duniyan nan ya zama hayaniya da bankaura haka ne ko ba haka ba baka da wani rabo da ka samu baka dace ba in har baka dace da ita ba a gobe kiyama saboda me saboda duk abin da kai kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ɗan wuta idan aka yi masa awwalu gamsatin ko farkon wato nutso da zai fara yi a cikin wuta manzo Allah ya ce idan aka tambaye ka taɓa jin wani daɗi a duniya zai ce wallahi bai taɓa ji ba duk kuwa irin daɗin da ya ji don annabi cewa ya za a zo da mafi jin daɗi a duniya wanda ya fi kowa holewa da morewa ana tsoma shi a wuta sai mala'iku su tambaya ni akwai wani daɗi da ka taɓa ji a duniya sai ce mai mai ta sunan in ji ni na ma manta da suna me kace sai daɗi ya ce wallahi bai san da shi ba a kawo wanda ya fi kowa cin bakar wahala amma kuma ya tafi akan tauhidi da aƙida kalmarsa ta shahada garau ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce shi kuma daga an tsoma shi cikin ni'imar aljanna sai a tambaye shi ka taɓa jin wata wahala a duniya sai ce mai mai da sunan inji wahame ka ce ce wahala wahala kai ni ai ban taɓa jin sunan ba ma ya manta saboda ni'imar aljanna jama'a an gane maganar da kyau ko to saboda haka kalma ce mai muhimmanci mai girma kun ji ƙarshen hutubar ratin da ya wuce din nan ran juma'an nan da ta wuce mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga wani mutum an zo an dode sai da aka zo bakin aljanna zai shiga ƙofofinta a buɗe yana zuwa sai mala'iku suka ce kayi latti let kwama na fata an fahimta fa ghulliqatil abwabu kenan ko sai aka kukkulle kofofinta to sai ya zama ashe duk laifin da yayi wanda aka yi masa stop a bakin kofar aljannan nan ashe kalmar shahada salafiyar ta kalau kawai sai ga kalmar tinkis tinkis ta zo fa fatahat lahul abwabu wa adkhalathu janna annabi ya ce sai ta buɗe masa ƙofar aljanna ta kama hannun shi ta ce zo mu shiga kaga ashe kenan duk mutumin da wannan kalma ta zamanto masa rangada ba kiyama aljanna wala shakka ne wal aljanna anan ne ake cewa aljanna wala shakka amma duk akan abin da ka faɗa aljanna wala shakka sai ka yi jawabi wallahi amma in dai kalmar ka ta shahada garamta da ita gaban Allah gobe kiyama to aljanna wala shakka na fata an fahimta tauhidin ka garau to baka da matsala da izinin Allah zaka shiga aljanna Allah ya shigar da ni da ku baki daya to shine yake cewa wan fitahu daris sa'ada ita ce mabudin gidan aljanna ai kun ji ta bude wancan bawa ko a wacce a ƙarshen khutubar mu na jiya fa hiya aslu dini ita wannan kalma ita ce tushe da ginshikin adahi in kalmar shahada ta wargaje wa mutum to duk abin da zai na ibada Allah ba zai saurare shi ba saboda ya riga da ya zo gini babu fili kun taba ganin an yi gini ba fili mutum kawai ya zo ya hau gini ba fili fa ba zai taba yiwa ba to haka ba a aikin ibada kalmar shahada ba ta zaune lafiya duk abin da za ka yi na ibada idan kalmar tana da damuwa ba zai samu shiga ba a gurin Allah jama'a kuna fahimta wa asasuhu ita ce asasinsa tushensa inda ake gino addini da inda ake gino ibada wa ra'asu amrihi ita ce kololuwar addini kololuwar abin da ya shafi addini ra'asul amr kan al'amarin gaba ɗaya in ka dace da kalmar shahada to ka kama kayin an gane ko ba mata suna cewa sun samu kan miji ba to kai kuma idan ka samu kalmar shahada ka samu kan aljanna kan rahama ka kamo kan ka kama bakin zarar na fata an fahimta wasaƙu shajaratihi sannan ita ce saƙ wato jijiyoyi na bishiya jama'a kun fahimta ka taɓa ganin bishiya ta tsaya ba jijiya ba zai yiwu ba to ita ce saƙul shajara saƙ na ɗan adam kuma jijiyarsa ƙafafunsa shine ƙwaurin shi ko yau mai yukshafu an saƙin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimuna hmm? yau mai yukshafu an sa Allah ya ce ranar da za a yaya ƙwauri ƙwaurin Allah kenan jama'a eh ranar da Allah zai yaya ƙwaurinsa wannan ita ce aƙidar ahlus sunna wal jama'a cewa Allah ya siffanta da siffa ta ƙwauri an gane to a kiyama idan Allah ya yaya ƙwaurin shi duk mumini duk mabiyin Allah duk musulmi duk mai kalmar shahada ta gaskiya fakharra sajidan sai ya faɗi gaba ga Allah yana meme mai sujuda shine yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi to waɗanda ba su bi Allah tun daga nan duniya ba sai sun yunkura za su yi sujuda sai su ji kamar an sa taɓarya a gadon bayansu ba za su iya ba shine ya Allah ya ce za a kira mutane su yi sujuda don girmama Allah fala yastati'una ba za su iya sujuda ba saboda tun a nan duniya su ba masu sujuda ga Allah bane dama Allah kuma ya faɗa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu zalimina ko zalimuna wa yaf'alu Allahu ma yasha'u Allah ya ce yana tabbatar da ya thabbitu Allahu alladhina amanu yana tabbatar da masu imani bil qawli thabiti da tabbatacciyar magana ta kalmar shahada ta wato kalimatul ikhlas kalimatul tauhid na fata an fahimta fil hayatid duniya tun anan duniya Allah ya datar da su ba su yi wasa da ita ba ba su yi wasa da ibada ba to a lahira ma sai Allah ya yi ya datar da su da ita jama'a kun fahimci magana wa fil akhira haka a lahira amma wa yudillu Allahu zalimina Allah sai ya batar da azzalume su kasa faɗin wannan kalma wa yaf'alu Allahu ma yasha'u domin Allah yana aikata abin da ya ga dama ne ya so daga cikin ganin damar Allah Allah bai ga damar su zamanto akan tauhidi ingantacce ba dan haka abubuwa kiyama ba za su iya amsa wannan suna na tauhidi da aƙida ingantacciya ba Allah ka datar da mu dan haka dai wato shine a ra'asu amrihi wa saƙo shajaratihi shine ginshiki shine kafafu ƙauri shine wato abin nan reshe shine ainihin wato sanda shine jijiya saƙ na fata an fahimta na al'amarin ainihin wato bishiyar addinin musulunci jama'a kuna fahimtar magana wa umudu fustatihi kuma shine umud ginshikin katangarsa na fata an fahimta ai idan aka yi katanga ana yi da ake kiransa ginshiki ko wanda zai tare katangar daga me daga faduwa to wannan fila kenan kamar zaka ce da turanci ko to kalmar shahada kalmar taushidi ita ce menene ita ce fila na katangar tauhidi na katangar ibada wanda idan babu shi to ba za su samu tsayuwa ba rufi yanzu wannan pofin da wannan rufin ba waɗannan filolin ne suka tare shi ba haka dai ko ba haka ba idan babu su afkowa zai yi akan mutane to shine kamar kalmar shahada ita ce umud fila na rufin wato addini da kuma menene ibadoji gaba ɗaya in babu kalmar wannan ayyuka ruguzowa za su yi jama'a ba za su zauna ba ba za su samu shiga ba shine wa umudu fustatihi na fata an fahimta Allah ya shirye da mu to yace wa baqiyatul arkani duk gaba ɗaya shauran rukunai na addini da na ibada wal fara'idi da dukkanin farillai da ka sani wanda da su ne ake bautawa Allah mutafarri'atun anha rassa ne na kalmar menene kalmar shahada rassa ne mutafarri'atun anha sun samo rassan su ne daga kalmar me daga kalmar shahada jama'a na fata an fahimta da haka idan kalmar tana da me tana da daraja tana nan daram to duk sauran rukunan ibada gaba ɗayan su suna nan su ma menene daram ba su da matsala amma daga kalmar ta samu tangarɗa to shikenan duk sauran ayyukan ibadu da duk sauran ayyukan alheri da duk sauran ibadu gaba ɗaya sun samu matsala jama'a don Allah idan wannan shi ne matsayin kalmar shahada ya kamata in kula da ita ko bai kamata ba ya kamata mu mai da hankali wajen sanin ma'anarta da kuma kiyaye dokokinta ko bai kamata ba ya kamata saboda idan har aka rasa wannan to shikenan wannan ibada da wannan addini da duk abin da mutum yake yi ya ruguje ya rushe kenan kaga ko an samu matsala an gane to shine yake cewa mutafarri'atun anha mutasha'abatun min hako rassa ne sha'ab daga sha'ab rassa ne duka na wannan kalmar shahada duk sauran kayan ibada mukammalatun laha su ne wanda sai da kalmar ne suke kammaluwa ko sai da su kalmar take kammaluwa duk zai iya fassaruwa ma'ana wannan ibadu kaf idan za ka yi su babu kalmar shahada to ba su me ba ba su cika ba ba su kammalu ba haka kuma ita kalmar shahada in ka rike ta ita kadai ba wata ibada ko kwaya daya eh ko kwaya daya baka bautawa Allah ba to nan ma ita ma kalmar shahada mata me ba bata kammalu ba dole sai an hada da kalimatu shahada da kuma al'amal shi yasa manzon al- Allah madaukakin sarki yawanci a cikin alqur'ani idan yazo yana magana yana magana akan al-iman wal amalu salih innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to suna da lada ay ghairu maqtu'in ba abin yankewa a gaban Allah ba saboda haka kaga kenan a shi yasa Imam al-Bukhari da yazo cikin Bukhari yace babu salatukum imanukum ga babi da yake magana akan cewa sallar ku menene imaninku ma'ana bai yiwuwa ka ainihin wato yi imani ba tare da kana sallah ba sallah tana daga cikin ma'anar imani da ma'anar kalmar shahada dole sai da ibada sannan kalmar shahada take zama sai kawo aya a cikin alkur'ani da Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi la ra'ufur rahim an gane ko to shine don haka yake cewa mukammalatun laha su suke kammala ta muqayyidatun biltizami ma'anaha muqayyadatun suna dabaibaye biltizami ma'anaha wajen luzumta ma'anar ita kalmar don haka waɗannan ayyuka su ne suka takwaikwaye suka dabaibaye suka nannaɗe wannan kalma ko kuma ka ce wannan kalma ita ne ta takwaikwaye ta dabaibaye ta nannaɗe waɗannan ayyuka duka suna tare da junansu yadda ake kalmar take buƙatar ayyukan haka ayyukan ma suke buƙatar menene kalmar duk sai sun haɗu da junansu sannan su wato a su ainihin wato irtifa'in mutum zuwa ga rahamar Allah subhanahu wata'ala idan babu kalmar to ayyukan ba za su samu shiga ba idan babu ayyukan to ita ma kalmar ba za ta samu shiga ba dole sai an haɗa guda biyun duka jama'a kuna fahimta don haka bilci zai ma'ana wal'amali bi muqtabaha kuma ita ne su ne suke hukunta aiki da abin da ta kunsa na fata an fahimta sai ta sai kayi aiki da abin da yake kunshe da ita za mu zo mu ji a a cikin sullamul usul fi ma'rifatul usul ya kawo yana magana akan man qala ha mu'taqidan ma'anaha وكان عاملا بمقتضاها في القول والعمل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وحدت إليه أن ليس لله إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد ومنفرد نا فاتا أم فهمتا سوزام زوزام كرتا أتشنغب إن شاء الله تعالى kuma za mu so waɗannan baituka da malam ya kawo domin ya bayyana mana ma'anar kalmar shahadar a ainihin wato dunkule za mu so kowa ya haddace su Allah ba mu ikon haddacewa to shine yake cewa wal amali bi muqtaba bi muqtabahu wa hadha al amru alladhi khalaqahum Allah li ajlihi bayyanahu subhanahu fi qawlihi to wa hadha al amru wannan al'amari alladhi khalaqahumullahu li'ajalihi wanda Allah ya halicci duniya saboda shi bayyanahu subhanahu fi qawlihi Allah mai tsarki da ɗaukaka ya faɗa shi a cikin faɗinsa da yake faɗa a cikin suratul zariyat yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ba mu halicci aljinna aljanu wal'insa da ɗan adam ba illa liya'budu na fata an fahimta yawwa wa ma khalaqatul jinna an gane ko yawwa domin khalaqatu fi'ili madi ne ko fi'ili mudari'i ne mustatirun taqdiruhu ana ma'ana Allah kenan anna aljinna maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alfatahatu zahira ala akhirih ina fata an fahimta illa sai dan liya'budun dan su bauta mu ba to ban halitti dan adam da aljani ba sai dan su menene su bauta mu yazo a cikin suratul zariyat aya ta 52 malin ya ce wa kada aujaballahu alal mukallafi haƙiƙa Allah ya wajabta akan almukallaf in aka ce almukallaf ana nufin wanda aka ɗora wa mai shari'a wato mutumin da ya ballaga ya kai munziri ya kai shari'a ta hau kan shi ya kai a rubuta masa lada ko kuma a rubuta masa zunubi in yi tabargaza jama'a kun fahimta almukallif kuma shine wanda ya kallafa ina fata an fahimta ismul fa'il kenan al-mukallif wanda ya kallafa shine Allah al-mukallaf kuma ismul maf'ul kenan ko shine dan adam musulmi to malin yace wa qad awjaba Allahu 'alal mukallafi lalle haƙiƙa Allah ya wajabta akan duk wanda shari'a ta hau kan shi shahadata Allah ilaha illallah ya shaida babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa saiwa sai Allah wal amala biha kuma yayi aiki da wannan kalmar a bisa yadda Allah ya ce ayi aiki da ita qala ta'ala Allah ya faɗa a cikin suratu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama aya ta goma sha tara Allah ya ce Imam al-Bukhari ma da yaji sai ya ce kaga fa bada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal kaga Allah da ya tashi a wannan aya sai ya fara da ilimi kafin magana kafin menene aiki ka duba dai maganan nan shine ka ce la ilaha illallah aikin nan shine kai ayyuka nagari a cikin gabanka sanda Allah ya fara da ilimi saboda Allah ya nuna maka darajar ilimi ita kanta kalmar shahadar ba zai yiwu ka furta ta ta samu gindin zama ba sai ka san ma'anarta shine fa'alam annahu la ilaha illallah wannan magana jama'a ta kai makura wajen nuna mana menene ilimi meye aiki da ilimi menene darajar ilimi fa'alam ka sani yasa addinin gidan annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama babban makamashinsa shine karatu ba makamashin da ke rura wato guguwar addinin musulunci ta zama ta kai inda ake bukata in ba da karatu ba saboda Allah ya ce masa fa'alam la annahu la ilaha illallah ne fa amma sai aka fara da fa'alam kai ka san haka ka ilimantu akan haka jama'a kun fahimci magana shi yasa wahayin farko da aka fare wa annabi Muhammad shi da karatu iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam ku duba girman kalmar shahada saboda girmanta sanda Allah ya shaidar wa kansa shi da kansa ya shaida shi Allah ne shahidallahu Allah ya shaida duwaye ne ya saurar da ba zai shaida ba jama'a babu wallahi tunda shi da kansa Allah sanda ya bada shaida akan cewa shine mahalicci shahidallahu annahu yadda lamarin yake la ilaha illa huwa ba wani abin bautawa in bawa ba in ba Allah ba bisa cancanta da dacewa sai ce wal mala'ikatu mala'iku ma sun yi me sun shaida sai ce wa ulul ilmi masu ilimi ma sun shaida domin in ba ka da ilimi akan kalmar ko ka shaida aikin banza ka yi jama'a kun fahimci magana to kaga ashe al ilmu awwalan farko ka san ma'anar kalmar ka san mecece ita ka san me ta kunsa ka san me ma'anoninta da abin da ke kunshi a cikinta shine abin da wannan malami yake ta kokarin nuna mana Allah sai ya salisantar da na ukunsu su ne malamai wanda masu ko kuma ka ce masu ilimi domin ba kowanne mai ilimi kowanne mai kowanne malami mai ilimi ne amma ba kowanne mai ilimi bane malami ba haka bane jama'a kowanne malami mai ilimi ne amma ba kowanne mai ilimi ba ne malami jama'a haka ne ko ba haka ba yanzu idan ka san kalmar shahada nan da ma'anoninta to ai wannan bai mai da kai malam ba tukunna domin akwai wasu al'amura da suka shafi addinin da dole sai ka san su haka ne ko ba haka ba amma dai ko da a ce baka san komai ba a duniya baka karanta kowanne irin ilimi ba to shi dai ilimin fa'alam annahu la ilaha illallah karka yadda ai zama babu kai jama'a kun fahimci magana domin malamai suka ce ilimi ya kasu kashi biyu akwai ilmu baruri akwai kuma ilmun nazari shi ilmu baruri ilimi na larura wato kowa ya kamata ya san wannan ilimin to sanin kalmar shahada da ma'anarta yana daga cikin ilmul maza daruri ilmul daruri ilimin da ya zama larura ne yadda ka san dai ba za ka taɓa rayuwa ba sai ka ci aiko bai yiwuwa ka rayuwa ka rayu sai ka yi ka sha haka ne ko ba haka ba to bai yiwuwa ka shiga aljanna ka zama mai rahama sai ka san menene wannan ilimin da la ilaha illallah jama'a abin yana dan fita mana muna dan ganewa ko to saboda haka wannan kalma lallai kalma ce da ya zama wajibi ba a kaina ba ba a kanka ba akan duk wani musulmi ya tsaya ya fahimce ta ya yi aiki da muqtabaha abinda ta kunsa ta hukunta to sannan sai samu ya fasin out zuwa ina ne zuwa aljannar Allah wallahi tallahi duk mutumin da ya sakaci ya yi wasa bai san kalmar ba kuma bai dami ya sani ba to lalle kuwa zai sha mamaki a gaban Allah a gobe kiyama to wannan ina kawo mana ne don mu gane darajar karatu da fahimtar karatu da fahimtar ita kanta kalmar a ilmance saboda haka na kawo maganganu ko ayoyin da suke magana akan darajar ilimi aliyu na mangizariya da ya zo a cikin sai na cewa shekuna abdurra'ufi tun ina yaro ba'ifi har ya zamna fara ƙarfi bai bar ni cikin hukukuwa ba ya ce shi ya ce mini ka yi karatu ko da ba ka ganin rubutu in kana yi ka wadatu dutu sai ban rasa yin muwafaka ba ya ce shi sani tamkar uwa ne gun maraya ko uba ne shi sani ma garkuwa ne ko ga mai tsoron gari ne mai shigarsa ba zai rawar kafa ba ya ce shi sani kan mai da bawa ɗa mafi girman muruwa arziki ne mai isarwa in ka samu ko gabanwa ai ba ka zauna da firgita ba ya ce maganin samunsa himma sai ka dawwama in ka soma komai wahala ƙazama rungume ilimi a dama raggo ba za ya sha zuma ba ya ce in ka samu sani rike shi kuma da ƙarfi kar ka bar shi in ya kubce lalube shi wan gazance ba shi tashi kai ba ka rasa yin muwafaka ba jama'a kun fahimci magana yana rera baituka ya nuna maka muhimmanci da daraja da kima da martabar a matsayinka na musulmi kar ka zauna da jahilci duk abin da aka zo ana na ilimi ka mai da hankali a cikin kaso ɗari don allah bawan allah ko kaso goma ka samu ka karu jama'a haka ne ko ba haka ba ka karu ba ka zauna ka daskare guri ɗaya ba amma a ce ba ruwanka ana ta maganganun ilimi ana ta fa'idantarwa hankalinka ma kwata-kwata baya gudu ba ruwanka to wannan wallahi tallahi kashe kai ne a addinance da kuma a rayuwa dole ne sai mutum ya tsaya ya yi da gaske Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama almuhsinina wanda suka jajirce saboda mu wallazina jahadu suka tsaya tsayin daka dan su nemi sanin mu suwaye inji Allah yace wallahi lanahdiyannahum subulana sai mun shirye da su zuwa ga tafarkokin mu yadda za a yi su gane mu din su samu abin da suke bukata to mu kuma za mu tallafa musu bahaushe yace wai tashi in taimake ka ko Allah ya ce tashi in taimake ka ka san wannan kalmar Hausa ne ba aya bace eh karin magana ne na Hausa ina fata an fahimta amma kuma ya ɗauko ta daga ma'ana mai kyau ina ya ɗauko ta shine cikin wannan ayar wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana in ka tashi kana kokari akan al'amarin Allah sai Allah kuma ya agaza ma wajen fahimtar yadda za ka yi gane abu haka ne ko ba haka ba kaga kenan ka tashi Allah ya yi me ya taimake ka jama'a kun fahimci maganar da kyau ko da ni da ku Allah ya datar da mu baki daya shine yake cewa wa hadha al-amru alladhi khalaqahum Allahu li'ajlihi wannan al'amari da Allah ya oke wa laqad awjaba Allahu ko alal mukallafi shahadata Allah ilaha illa Allah wal amala biha qala ta'ala fa'alam anan ne muka tsaya muka ta karin bayani ko ka sani annahu la ilaha illa Allah cewa lalle babu an bauta da gaskiya sai Allah wastaghfir li dhanbika kuma ka nemi gafara menene ainihin wato zunubanka jama'a kuna fahimta wannan ya zo a cikin suratu muhammad kamar yadda muka faɗa aya ta goma sha tara wa kullu rasulin don haka duk wani manzo in ji malam ibnu sa'id abin raslan ibnu raslan muhammad bin sa'id ibnu raslan ya ce wa kullu rasulin duk wani manzo khataba qaumahu wanda zai yi wa al'ummarsa magana akan su bauta wa Allah ko akan abin da ya shafi addini ya ce awwala ma khatabahum farkon abin da ke musu magana a kai bi kaulihi yana farawa ne da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa i'budullaha ghairuhu ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bautawa ko ma bisa ina fata kun fahimta shine farkon abin da duk wani manzo zai gaya wa suwaye zai gaya wa al'ummarsa duk wani manzo da Allah ya turo farkon abin da yake faɗa wa al'ummarsa kenan e ibudullah Allah malakum min ilahin ghairuhu wa kuke da shi na abin bauta in ba wa ba in ba shi Allah ba wannan ya zo a cikin suratul a'raf ta 59 wa bin nafi wal ithbat wato wannan kalma ta abubuwa guda biyu na farko annafi shine korewa wal ithbat da kuma menene tabbatarwa ta zo da abubuwa ma'ana guda biyu ta zo da abu guda biyu tana kore ibada ga wani Allah tana kuma tabbatar da ibada ga waye ga Allah shi kadai wahada hula sharika lahu na fata an fahimta fil kalimati tayyiba a cikin wannan kalma mai zaki al tayyiba la ilaha illallah wanda ita ce la ilaha illallah ba'asallahu rusula da wannan ne Allah ya turo suwaye ne ya turo manzanni wa hiya awwalu da'awatihim kuma ita da'awarsu farkon abin da annabawa suke da'awa akan shi shine abautawa Allah kar a hada shi da kowa jama'a kun fahimci magana shine awwalu da'awatihim shi yasa za ku ga surorin da Allah ya saukar da su a Makka galibin su suna magana ne akan a ta Allah da bauta saboda a lokacin babu abin da ake sai shirka sai bautar gumaka sai tsafe-tsafe sai dirmikyal na fata an fahimta mai ƙarfi ya danne mai rauni gumaka ne a cikin ka'aba sun fi ɗari uku da wani abu to shi yasa duk wata sura in dai makiya ce za ka ga mafi girman abin da tafi mai da hankali a kansa shine ta Allah da bauta saboda lokacin ƙoƙari ake ba wai magana a yi sallah ba a yarda da wanda ya aiko a yi sallar an yadda da shi Allah ne to an yadda to a bauta mishi surorin kuma da suka sauka a madina galibinsu za a ga suna magana ne akan yadda hukunce hukuncen ibada su domin yanzu an riga an samu tarbiyya ta tauhidi na fata an fahimta tarbiyya ta aƙida kowa ya yadda Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya cikin sunayensa da cikin siffofinsa da cikin ainihin wato a wato bauta mishi da cikin ayyukansa duka kowa ya yadda to tunda kowa ya yadda to ya za a bauta mihi to ga yadda za a yi sallah ga yadda za a yi azumi to sai Allah ya dinga sauke su kuma a nan Madina ina fata kun fahimta to haka shari'ar musulunci ta taho da wannan tsarin jama'a kun fahimci maganar da kyau ko kalilan kake samun sura makkiya tana zuwa da ma'anoni da al'amura da suka shafi ahkam hukunce hukunce haka kuma kalilan kake samun sura madaniya wadda take dauke da ma'anoni na tauhidi ko kuma malamai suka ce ka iya samun sura madaniya tana ɗauke da saƙon tauhidi amma yawanci surori makiya ba ka samun su da saƙonni na hukunce-hukunce da yadda za a yi ibada sai kalilan daga ciki ana samu jama'a kuna fahimta ta da kyau daidai gwargwado Allah ya shiryar da mu da haka sai malam ya ce duk wani manzo da ya zo a wa bin nafi wal ithbati fil fil kalimati tayyiba la ilaha illa Allah ba'atha Allahu rusula Allah ya turo manzanni da wannan kalma wa hiya awwalu da'awatihim li aqwamihim kuma ita ce farkon da'awarsu ga suwaye ga mutanensu Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula hakika mun tada manzo a cikin kowace al'umma duk al'ummar da Allah ya turo sanda ya turo mata wane ne manzo shi yasa ya ce wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu azabtarwa ba har sai mun turo waye manzo idan ya zo ya gargaɗi wa al'ummar ta ita gargaɗantu to shi kenan sai Allah maɗaukakin sarki ya azabtar da ita amma idan ta ɗauki wannan gargaɗi ta aiki da shi sai Allah ya kubutar da ita na fata an fahimta to wannan shi ne wa ka'ayyin min ƙaryatin ko nawa ne daga cikin alƙaryu Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama da su bauta masa su kaɗaita shi da ibada amma suka watsar da shi suka wanta kalar da shi fa adhaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'u sai Allah ya dandana musu rigar yunwa da tsoro saboda abin da suka aikata na kangarewa tafarkin Allah subhanahu wata'ala Allah ya shirye da mu dan haka dole ne mutane su koma zuwa ga wannan wallahi barin faɗa muku kun ga sirrin duk tambadewa da yanzu duniya ta yi da sirrin rayuwa ta ƙi ta yi zaƙi kowa kuka yake yi da sirrin duk fitintunu da yanzu muke fama da su da sirrin gurɓacewar yanayi da ma kayan itace ka sayi lemo malam ka ji tsami fatau haka ne ko ba haka ba na rantse da Allah garɗin shinkafa malam sai a dafa shinkafa da mai da yaji ko da miya ka zo kana ci ka ji kaman kana cin dusa haka ne jama'a ko ba haka ba da iyayenmu idan suka yi miya ko ba nama wallahi ka dinga sharɓa kenan kana surutu kana ta hirar da ba a tambaye ka ba haka ne ko ba haka ba saboda zaƙin kukar wancan lokacin da kuɓewar wancan lokacin da attaruhu da tattasai da tumatir ɗin waɗancan lokuta wallahi malam ya ninka ya sake ninkawa akan namu na yanzu saboda gwargwadon yadda mutane suka ruguntsuma cikin shirkoki da gwargwadon yadda mutane suka ruguntsumu cikin badakalar ta'addanci da zubar da jini da gwargwadon yadda Allah ke kwashe musu albarka duk abin da suke ciki na kayan noma ne na rayuwa ne na dukiya da idan aka ce mutum ya mallaki dubu goma har mamaki ake wu dubu goma ya mallaka fa kai la ilaha illallah to alhaji a ji tsoron Allah dai dukiya dai mun ji an ce tana hallaka mutum ta kai shi wuta dubu goma ka samu amma wa'azi ake ma ka yi taka tsantsan amma yanzu ina mai miliyan goma ma ba a cewa ya ji tsoron Allah ko ba haka ba ne ana ganin har yanzu shi dan tagajen tagajen ne cikin masu kuɗi bai san ta ina ake nema ba tukun sai ya ƙara dagewa haka ne ko ba haka ba amma wallahi da an ka mallaki dubu goma wallahi malam wa'azi za a dinga zuwa ana ma layi layi zaka gani bai ta anguwa ce to alhaji mun ga dai kuɗi sun fara zuwa dan haka a ci gaba da roƙon Allah ka san kuɗi suna hallaka dan adam dukiya bala'i ce alhaji ayi hankali wallahi malam saboda kuɗi a lokacin akwai albarka akwai albarka sai ka ji mutum ya zo yana sayan abu sai ce fan talatin na saye shi ka san me fan talatin naira sittin ne fan ɗaya ne naira biyu don haka fan goma ya zama naira nawa ashirin ko ba haka ba ne fan ashirin nawa naira arba'in fan talatin naira nawa naira sittin amma sai gaji ana bayani ya ce fan ashirin na saye shi ce kai alhaji lalle kaya aiki to Allah sa albarka fili ne malam ya gaji fan bakwai da goma haka zaka ta suna faɗa dattawan mun nan na da fan bakwai da goma fan tara fan uku haka zaka ji aikwa idan aka ji ka fara cewa jaka biyar na sayihi kai ka ji tsabar ma wai, wai girman kuɗin ya wuce a rike shi a hannu sai dai a ina a jaka kun san nawa ne jaka ɗaya naira ɗari biyu wallahi malam amma saboda girman su a wancan lokaci ba a ce musu ɗari biyu sai dai a ce jaka guda a sun fi karfin a ce ɗari biyu a ina jaka ɗaya jaka biyar jaka goma jaka goma nan kwata-kwata dubu biyu ne fa wallahi malam saboda albarkar wancan zamani da alherin wancan zamani ya ninka namu na yanzu saboda lokacin ko da ba ilimi amma akwai tsoron Allah idan aka ji mace ta yi zina a kan layi to ranar yadda ka san an daka wawar mutane a layin sit za a yi ko motsi ba za ka dinga ji ba ana gida ana ta gulma inna lillahi wa inna ilaihi yar gidan wani ce aka kama ta da wani la ilaha illa an dinga rabka salati kenan saboda an samu mata kwaya daya a anguwa ta yi zina amma yanzu ga sanar duk azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma samanina jalda duk ga sanar sun cika anguwanni da bala'i jama'a wallahi wannan abun malam ba abin dariya bane wallahi abin izina ne kawai bukatar mu dinga daukar izina daga duk abin da ke faruwa da mu to wannan duk yana daga ciki saboda mutane sun raina al'amarin Allah sai Allah ya kwashe albarkar komai ya habar mu da hayaniya kawai muna ta tabbele muna ta fagauniya a duniya ba musamman ina muka dosa ba Allah ya yi ya dawo da mu kan hanya saboda haka wallahi waɗannan abubuwan da muke ambata jama'a rashin samun su da tabbatar da su shi ya rikirkita mana duniya kaf ya rikita harkar addini ya rikita harkar mu'amala ya rikita zamantakewa ya rikita kaza ya rikita kaza ya rikita komai yanzu ka duba ka ga saboda kamata kunu yi wallah alaikum kamar yadda kuke haka ake dora muku shugabanni haka wani malami ya ɗauki alƙalamin shi mai albarka ya rubuta littafi sunan littafin kenan kamata kunu yi wallah alaikum kamar yadda kuke haka ake naɗa muku shugabanni idan ku azzalumai ne a tsakaninku sai Allah ya naɗa muku azzaluman shugabanni dama kuma Allah ya faɗa cikin Qur'ani wa kadhalika nuwalli ba'd zalimina ba'da haka nan muke jibinta sashin azzalumai akan azzalumai yan uwansu jama'a kuna fahimtar magana duk abin da kaga yake faruwa da mu a duniya to daidai da halin mu ne inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu Allah baya canza mutane halin da suke ciki har sai sun canja daga abin da su suke yi wa Allah wanda ba daidai ba idan Allah ya nufaci mutane da bala'i ba wanda ya isa ya tare musu na fata kun fahimci magana saboda haka kun ga shugabannin nan yanzu ba ku ji ba a zamanin sai na Umar ana bayani akan cewa a wannan lokacin saboda tsantsar adalcin Umar ana kiwo jeji ɗaya da kura da akuya ko ba haka bane ana ba da wannan tarihi haka annabi Suleiman ma ana faɗa cewa annabi Suleiman saboda tsabar adalcin shi a mulkinsa sai Allah ya haɗa masa dabbobin nan duk suna guri ɗaya ga zaki ga akuya in dai kana kallon animal planning kai ka san cewa ba za a zauna guri ɗaya ba haka ne ko ba haka ba to amma suna zaune a gurin lokaci guri ɗaya saboda adalcin mulki irin na annabi Sulaiman sai Allah ya hore masa duk al'ummar suka zamanto nitsatsu kamammu yana juya su yadda ya ga dama ya ishe ka ka gane tsantsar adalcin annabi Sulaiman da Allah ya hore masa hatta maganar tsuntsaye annabi Sulaiman Allah ba mu labari ya ce wa ulimna man taqattayr Allah ya sanar da mu maganar tsuntsaye da haka in kurciya ta zo ta hau kan wannan bihiya ce kuka annabi Sulaiman sai ya ce tana isar mana da sakon kaza da kaza da kaza ne karanta suratul namli kaji ta taɓurzar da suka yi da hida alhuda huda ko wata faƙada tsaira eh faƙala mali la'aral huda huda am kana min algha'ibin la'u'adhibannahu azaban shadidan aula azba hannahu aula ya atiyanni bi sultanin mubin annabi suleiman yana tafiya sai ya ga dama tsuntsaye ne ke masa rumfa sai masa umbrella saboda tsabar mulki kai la hawla wala quwwata illa billah duk wani kwambo yanzu fa shirme ne fa na rantse da Allah duk wani fareti wallahi aikin banza ne baka gani annabi Sulaimanu bane shi yasa kake tinkaho kana ganin kamar kai wata tsiya ce haka ne ko ba haka ba tsuntsaye haka za su haɗa fukafukansu a sama suna tafiya suna masa rumfa duk inda annabi Sulaiman zai ji ana nan wata rana kawai sai ya ga rana ta hudo har tsakiyar kayan shi yana ɗaga kayan shi sai ya ga inda huda huda yake ne ya zare daga gurin ya fita na fata kun fahimci magana sai ya tambaya ya ce mali la aral huda huda me ya faru ne banga huda huda a mazauninsa ba am kana min al-ghaibi na ko baya nan ne kan ina yaje sai annabi sulaiman ya ce la law azibannahu azaban shadida wallahi zai sai na dandana masa mugunyar azaba aw la azbahannahu ko ma in sa wuka in yanka shi kawai a ci dadi ina fata an fahimta aw la yati anni bi sultani mubin in ko ba haka ba to ya zo min da hujjar da ta sa na neme shi a gurbin sa ban gan shi ba ina fata an fahimta ɗayan ukun nan ko dai in mar azaba ko kuma in yanka shi ko kuma ya zo da dalilin da ya sa ya bar inda yake ana nan ku a cikin wannan hali sai ga huda huda ya juyo ashe ya hango wani wanda yake nema ya goga da mai gidan shi ne a mulki balkis kamar yadda ya zo a kisar sai ya je domin ya nemo bayani akan ya take gudanar da mulkinta to da ya zo ya karanta wa annabi suleiman jawabin cewa fa ya je ya gano wata mata tana ji da mulki tana ji da isa ai tana ma da wani gadon da duk duniyan nan babu kamar shi kai din da kake cewa kai ne suleimanu dan dauda mai mulki kaza baka da irin gadonta na mulki na fata an fahimta to kaga huda huda ya zo da labarin da za a saurara ko sai aka fasa yanka idan an yanka hiwa zai je nuna inda take kaga fada ko a fada idan ka iya bada jawabi wallahi sai ga sarki yana matso da kai wata bukata zai ga ana abin nan ɗinka ana neman ina kake haka ne ko ba haka ba yayi jawabi yayi bayani aka ce to ai kai huda huda wannan bayanin naka dole sai mu je ka nuna mana ina take to shine aka bashi wasiƙa aka ce je ya kai mata shine innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina na fata an fahimta to shine yaje ya kai wannan wasiƙa kawai ta farka da safa kawai ta ga takarda akan gadon ta bude ta karanta sai ta ji cewa annabi Suleiman ne to shi ta kira masu shawara ya za a yi wasu suka ce na hannu uli ba'asin shadidin mu muna da training mun iya yaki wadda haka in kina ganin dama dama ki ba mu izini mu je mu yaki wargi wannan su ce wal'amuru ilaiki fanzuri ma za tara al'amarin yana hannunki sarauniya sai abin da kika gani kowa ya gama ba da shawara sai ta ce ya ayyu halmalau ya ku waɗannan ‘yan fa bari gaya muku abin da ba ku sani ba mu sarakuna mun san wato fawa da ƙarfi na sarakuna ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a izzata ahliha adillah wa kadhalika yaf'alun kun ga masu mulki da kuke ganin su to idan suka higaggari abinda suke yi sai sun ragargaza garin gaba daya afsaduha bata garin suke in dai suka je zamu musu tunkaho to ranar da suka duro kanmu ba wanda zai sha sannan mu ba muna tunkaho ni sarauniya ba eh to he na koma almajira a gurin su to wasu eh suka ce wasu malaman tafsiri suka ce sai su masu mai yan fada he suka ce wa kazalika yaf'alun gaskiya ne haka suke yi wasu suka ce a Allah ne bada amsa wa kazalika yaf'alun wasu kuma suka ce ita ne ta bada amsar da kanta cewa haka suke yi ita ce amma abin da nake so da ku bari mu gwada shi idan sarkin duniya ne ba na Allah da annabi bane to za mu gane shi ta ce a ɗebi kayan abinci da dawaki masu tsada a shirya su a ɗebi dukiya a kai masa a ce muna gaishe shi in har ya karba to mun gama da shi kawai amma idan bai karba ba to wannan na Allah ne ja da hi akwai matsala na fata an fahimta haka kuwa aka yi ta haɗa kayan wa ma atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahuna abinda Allah ya bani na mulki da annabta ya fi abin da ya bata ai ita ba annabiya ba ce ni bayan mulki ga annabta da haka ku je ku gaya mata ɗayan biyu ne ni ba na tashi mu je to annabi suleiman saboda mulki da mala'i da aljanu yake duk da kwaretin ɗan harkar mulkinsa don haka kafin ta zo sai sa aljanu wa shayatsi da dama allah ba mu labari kulla banna'in wa gawas annabi suleiman yana da shaidanun aljanu duk wani injiniya da ka sani to bai kai injiniyoyin annabi suleiman ba kai aljani injiniya aljani ba ma injiniya ba ya aka kare jama'a balantana aljani kuma injiniya kai ka san ab- don haka allah ya ce wa shayatinu kullu banna'in kullu banna'in duk wani ƙwararren magini a cikin aljanu Allah horewa annabi Sulaiman wa gawas da duk wanda ya iya nutso a cikin ruwa wanda za su je su ɗebo gwalagwalai daga nan ne aka gano cewa ashe daga cikin arzikin da ake ganewa idan ƙasa tana da port ko tana da ainihin wato kogi to inda za a samu shugabanninta su kafa kayan aiki na binciken arziki a wannan ruwan ba ƙaramin kuɗi za a fito da shi ba yanzu kun ga wannan port ɗin na lagos da wannan port din na mina da aka yi ƙarya cewa an gama shi ko shi ma za a yi shi wallahi tallahi da shugabanninmu za su je su kafa kayan bincike na kayan ƙarau shi kaɗai ya isa ya riƙe najeriya har da istara saboda wannan ayar wa gawas masu nutso cikin ruwa su ɗebo kayan gwalagwale ba abin da babu a ƙasan wannan ruwan da kake gani arziki ne a dankare mana to amma ina ba za a yi ba ba za a gyara ba to shi ne yasa suka ɗebo kayayyakin wannan karo ɗin aka zo aka shirya mata wani tiles saboda tsabar hasken tiles ɗin da farinsa da kwarecin ɗinsa aka yi ta inda za ta biyo aka shimfiɗa shi a ƙasa aka zuba ruwa a ƙasansa aka sa kifaye suna yawo tsabaragen hasken shi idan ka hango shi za ka ɗauka ruwan ne tsagwaren shi tsabar gini mana tsabar da kwareshin mana don haka da ta zo annabi suleiman yana can akan kujerarsa sa mulki da sauran mukarraban shi ya ce ku ce masa ta iso da ita da mutanen nata shine ta kamo hanya tana tahowa da ta zo za ta hauro wannan tiles din ita ta ɗauka ruwa ne dan tana ɗan daddakata annabi suleiman ya ce a bismillah gurin wucewa ne wuce bismillah taho taho da ta taho ta taho ta taho ta ga dai annabi Suleiman bai ce katta shigo ba ita kuma ta ɗauka ruwa ne a gurin bata san tsabaragen da kwaretin bane ana so a mai da ita wata ba ƙauyiya ne ina fata an fahimta ita bata san mulki ba tukunna an gane maganar da kyau ko sai da ta taho ta taho da ta ga dai an batta ta abin nan sai ta ɗaga wa kashafat an sa kaiha sai ta ɗaga ainihin wato abin nan siket ɗinta akan kada siket ɗinta ya jike sai ta taka tana ɗora kafarta sai annabi sulaiman ya ce innahu sarhun mumarradun min qawari ba wai ruwa bane ai duk ke ganin sa kamar ruwa ba ruwa bane sarhun mumarradun min qawari kayan karau ne kawai tiles ne na ban girma aka shirya miki to tun daga nan kafin ta karasa sai ta ce wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin in dai haka mulkin ka yake to ni kan yar tsako ce a cikin masu mulki don haka na ma musulunta na shiga addinin naka ma gaba daya jama'a za mu dakata a nan muna cikin karatu kissa ta ɗebe mu sai sati mai zuwa za mu ɗora inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hada kuma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am الله أكبر
حي على الصلاة